لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا رحمكم الله إن في مرور الأيام والليالي لعبرة قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فاحذر الدنيا عباد الله ومكائدها وكونوا كالغرباء أو عابر السبيل كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قم في الدنيا كعنك قريب أو عابر السبيل فهنيئا لكل من كان في الدنيا كغريب أو آبر السبيل ثم هنيئا له الذي ثم هنيئا له الذين اغتنم أيامه في هذه الحياة بالأعمال الصالحات وسكرت أيامه من الأعمال ما يحبه الله ويرضاه وويل ثم ويل لمن ضيع أيامه فيما نهى الله ورسوله قال تعالى إنهم يرونهم بعيدا ونراه قريبا عباد الله إن هذه الحياة التي نعيشها هلولها ومرورها هلوها ومرها نهاية وغاية كتب الله لها أن تنتهي إليها فلا بد لها من الفناء ولا بد لها من الزوال تنتهي وينتهي ماءها وما فيها تفنى ويفنى ماءها وما فيها لقد مضت من الأيام الدنيا سنوان وسنين عاش على هذه الدنيا وناس من ذوي البطش والقوة استمتعوا بحياة الدنيا وشغلتهم عن ذكر الله واختروا بما عندهم من العلم والمال والأولاد فظنوا أنهم باقون فظنوا أنهم باقون على ما فيه من العيش وكل بما عندهم من العيش وبما عندهم من المال ولكن داهنهم الموت فأصبحوا ما كانوا بعد ما كانوا أصبحوا خبر خانة لذلك قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذكرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزلناه من السماء من ماء مما يأكل الأنآس مما يأكل الناس من ضرع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام من عب وقصب وغير ذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينت زينتها الفانية زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من ربائها من فورها مختلفة أشكالها وألوانها وظن أهلها أي الذين ذرؤوها ودرسوها أنهم قادرون عليها أي على ما إذاها وجسادها فبينما كذلك إذا جاءتها عاصفة أو رائحة باردة فيبست أوراقها فيبست أوراقها وثمارها ولهذا قال تعالى أتاها أمرها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يابسا بعد تلك الحضرة والنضارة كأن لم تزل بالعمز أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك عباد الله وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النف النعيم غمسة ثم يقال هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه قال صاحب الحكمة إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع الدفاع مقدورا أت مقدور أتى ما للطبيب يموت ما للطبيب يموت بداء التي قد كان يبرئ غيره فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباؤوه ولما اشترى نعم عباد الله لقد آثر الحياة الدنيا قوم كأنهم كانوا فيها خالدون آثروها على الآخرة آثروها على رضوان الله تبارك وتعالى وجنته آثروها على عبادة الله وحده لا شريك له اغتروا بها وقمعنوا إليها كأنهم لم يعرفوا حقيقتها وحقيقتها أنها فانية وذائلة غير باقية فينبغي للعبد المؤمن عدم اغترار بها وعدم إثارها على الآخرة وينبغي لعبد المؤمن تدبر الآخرة وتذكر الموت وتذكر فيما قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قل إلا متاع قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يخبر تعالى إخبارا عاما يؤم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو تعالى وهده هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأهد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنهم لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وغرقت النطفة وفرجت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهات الب... وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وهقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها فلا يظلم ربك أحدا فلا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة عباد الله إن هذه الحياة قليلة فاغتنموا فيها بالطاعات واستكثروا فيها من الحسنات وتداركوا فيما بقي من أموركم من الخيرات قبل أن تفاجئكم هادم اللذات لقد أحسن من قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سهيه مات من غير إله وكم من سقيم آش حين من الدهر وكم من سجير يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمات القبر وكم من عروش زينوها لزوجها وقد نجست أكفانها وهي لا تدري وكم ساكنا عند السباه بقصره, بقصره وعند المساه كان من ساكن القبر أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر إليه الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku bayan Allah ina maku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah maguwayi da ɗaukaka sannan kuma mu sani ya ku bayan Allah lalle cikin wucewar dare da kwanaki akwai abin lura ga waɗanda suke masu hankali Allah yake cewa lalle a cikin halittar samai da kasai akwai ayoyi da kuma juyawar dare da rana akwai ayoyi ga waɗanda suke masu hankali da kuma fahimta su ne waɗanda ke ambatan Allah ta'ala a lokacin da suke kiye tsaye haka lokacin da suke zaune haka lokacin da suke akan sasannin jikinsu suna a kwance suna tuna ubangiji mabuwayi da ɗaukaka kuma suna tuna halittar sammai da kasai suna cewa ya ubangiji baka halicci sama da kasai don wasa ba ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu kuma ka kare mu daga azabar wuta ya ku bayan Allah ku ji tsoron duniya da makircin da take a cikin duniya ku kasance kamar baki ko wanda yake matafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan umar kazanto ya kai abdullahi ɗan umar kazanto a cikin duniya kamar bako ko matafiyi wanda ya tsaya zai yi guziri sannan kuma ya wuce hakika albarka ta tabbata kuma yabo ya tabbata ga dukkan wanda ya mai da duniya kamar bako yake ko matafiyi sannan kuma ya ribanci rayuwarsa ta duniya cikin aikata ayyuka waɗanda suke na kwarai sannan ya hore kwanakinsa da Allah ya ɗeba masa da darerakin da ke cikinsu cikin yin biyayya da Allah cikin bin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sannan tabewa da hallaka da hasara ta tabbata ga dukkan wanda ya tozartar da kwanakinsa da kuma darerakinsa cikin yin abin da Allah bai yarda da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba hakika ya ku bayan Allah dan adam ne yake gani cewa kiyama a nesa take amma Allah yake cewa kiyama a kusa take su mutane suna ganin ta can nesa amma a kusa take malamai suka ce kiyama iri biyu ce akwai karamar kiyama akwai babbar kiyama kiyama karama ita ce mutuwa daga lokacin da mutum ya mutu to shikenan kiyamarsa ta soma daga wannan lokacin an aje shi zuwa wani lokaci wadda babbar kiyama za ta tafi to kaga dan adam yana tunani cewa kiyama kiyama ina jin labari sai ga abun a can ne ta yake bai sani ba kwanakin su suna ta karewa ya ku bayin Allah hakika wannan rayuwa da muke rayuwa a cikin ta muna rayuwa a cikin jin dadi ne ko ko muna rayuwa a cikin wahala lalle hakika akwai wata manufa sannan kuma akwai wata manufa wadda take babba wadda Allah ya sanya jujuyawa kwanaki da muke rayuwa a cikin wannan duniya manufar ita ce ubangiji ya wajabta karewa ga wannan duniyar babu makawa sai duniya ta kare babu makawa kuma duk abin da ke cikinsa sai ya gushe gaba daya duniya za ta zanto babu da dukkan abin da ke cikinta gabaki daya za ta kare abin da ke ciki ma zai kare hakika waɗansu mutane da waɗansu kwanaki sun wuce na duniya waɗanda suke masu tarin yawa waɗansu mutane sun wuce adadi mai tarin yawa wanda suka rayu a cikin wannan duniya da muke rayuwa a cikinta mutane ne masu tsananin ƙarfi ga dukiya da Allah ta'ala ya ba su sai suka ji daɗi suka gwangwaje da irin wannan dukiya da Allah ya ba su duniya ta roɗe su ta shagaltar da su daga barin ambatan Allah da tuna mutuwa da komawa zuwa gare shi suka rutu da abin da Allah ya ba su na ilimi da dukiya da 'ya'ya da ƙarfin tattalin arziki sai suka yi tsammanin cewa za su dawwama a cikin duniya suna cikin wannan ainihin rabkana da gafala kwatsam sai mutuwa ta damke su sai suka waye gari su ba su kasance ba ta ce tarihi hira abin da ake labartawa a majalisu sun kasance babu bayan da sun kasance su ne suke ji sun kasance ba a labarinsu bayan da su ne ake ke labarinsu a waɗansu wurare haka al'amarin ubangiji yake Allah yake cewa hakika misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda Allah ta'ala ya saukar daga sama yayin da ruwan nan ya haɗu da ƙasa sai ya fitar da tsiro-tsiro wanda yake mai kyau ana nan ana nan ana nan ana nan sai kawai wata iska ta zo mai tsananin zafi sai iskan nan ta tabi ta busar da wannan tsiro sai ya zanto kamar ma ba a yi shi ba ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa ubangiji ya buga misalin wannan rayuwa ta duniya da kawace-kawacen da ke cikinta da gaggawar da take da ita wajen karewa da gushewa Allah ya kwatanta ta da ainihin shuka wanda manomi yake yin shuka sai Allah ya fitar da wannan shuka a sanadiyar ruwa da Allah ya saukar daga sama wanda ɗan adam suke samun abinci da kuma dabbobi ga shukar nan ta fito yabanya ta yi kyau ga nau'i'ika iri-iri abin ban kwaye idan ka shiga kana tana burge ka saboda ainihin yadda Allah ta'ala ya kawata shukar cikin bata ruwa dan adam zai samu abinci da kuma dabbobi dabbobi suna samun abinci da yan adam na ƙwaya da suka shuka da ainihin abin da suke ganin cewa abinci ne a gare su wannan shuka tana nan haka ana cikin haka gatanan ta ɗauki ado abin gwanin ban sha'awa shi kenan zuwa wani lokaci sai kawar ta zo ta lalace ga baki dai sai ta bushe kai ka ce ba ita ce shukar da take burge manoma ba a jiya to haka rayuwar duniya take ya bayan Allah yanzu a yau idan muka duba yan kwanaki ko yan watanni da suka wuce duk inda ka duba kore take gani fatsau amma yau kuma duk inda ka duba ba ka ganin komai komai ya bushe to haka rayuwar ɗan adam take yana rayuwa haka har zuwa lokacin ƙarfinsa an haife shi ba yadda yake yana tafiya yana tafiya har ya kai cikar ƙarfinsa bayan ya kai cikar ƙarfinsa kuma sai koma baya yana komawa yana komawa wata ran sai a ce babu shi sai dai in an kalla kalli 'ya'yansa Allah ya buga misali da yadda waccan ainihin shuka take to haka rayuwar ɗan adam yake Allah ta'ala yake cewa ana haka kawai cikin dare ko yini sai Allah ta'ala ya zake ma wannan shuka sai ta kasance girbabbiya kai ka ce ba ita ce kore a jiya ba yau ta bushe gabaki ɗaya ta zama tuttuka kai ka ce ba ita bace ba a wani lokaci ma alamar ta ba za ta gani ba to haka ɗan adam yake ya ku bayan Allah hakika haka al'amura suke yi haka al'amura suke dawwama haka al'amura suke kasancewa bayan da sun tabbata kuma sai Allah ya zo ya kawar da su ga baki daya shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya amma yayi aiki na banza sai a kawo shi a tsoma shi ta tsomawa guda daya sai a fitar da shi ya ce bawan Allah ka taba jin dadi ka taba samun wani alkhairi a duniya zai rantse da zatin ubangijinsa bai taba jin daɗi ba ko daidai na ƙwayar zarra azabar wutar ta mantar da sa duk ni'imar da ya sha a duniya manzo Allah yake za a zo da wanda yafi kowa talauci da azaba a rayuwar duniya yayi aiki na ƙwarai ya mutu da tauhidi sai a tsoma shi a cikin aljanna tsomawa guda ɗaya sai a fitar da shi a ce bawan Allah ka taba samun babu ko talauci ko musiba a duniya zai rantsi da zatin ubangiji wani sharri bai taba shafarsa ba tun da aka halicce shi ni'imar aljanna ta mantar da shi dukkan komai haka al'amura suke ya bayan Allah duniyar mu karewa suke yi kwanakin mu tafiya suke yi kuma mutuwa kullun kallon mu take yi wani mai hikima yake cewa lalle hakika likita yana dauke da magani ga maganin a hannunsa amma ba zai iya kare matan adam kaddarar da Allah ya tsora masa ta mutuwa ba yace ta yaya likita yake mutuwa bayan kuwa ga maganin da yake warkar da irin wannan cutar a bayansa da ya warkar da wani da irin wannan maganin amma yanzu da ciwon ajali ya zo sai ya zanto maganin ba zai amfani ba yace matal madawi mai maganin ya mutu wanda ake ma maganin ya mutu wanda ya ɗebo maganin ya mutu wanda ya dakon maganin shi ma ya mutu wanda ya so maganin za a sa maganin shi ma ya mutu haka rayuwar mu take karewa ya ku bayan Allah hakika ya ku bayan Allah da yawan mutane suna fifita rayuwar duniya akan ta lahira da yawan mutane sun kasance a rayuwar nan ta duniya in ka kalli tsarin rayuwarsu wallahi kai ka ce za su dawoma a cikinta sun fifita rayuwarsu ta duniya suka yi makirci suka yi ƙarya suka yi ha'inci suka fifita duniya su a kan lahirarsu suka fifita neman yarda suka fifita son zuciyarsu a bisa neman yarda Allah da kuma aljannarsa suka fifita ainihin wato bokanci da tsubbace-tsubbace sama da bautata ma Allah shi ɗaya ba tare da sun haɗa shi da kowa ba sun rufu da rayuwar nan ta duniya sun yi tsammanin cewa kamar dai ba za su koma zuwa ga Allah ba sai suka makantar da idanuwansu a kan me a kan abin da ya shafi duniya ke ka ce ba su san haƙiƙanin duniya ba menene haƙiƙanin duniya cewa dukkan abin da ka tara na dukiya dukkan abin da ka gina na gida dukkan abin da ka sa na tufafi watan wata rana zai zanto babu haka haƙiƙanin duniya take ƙarshen al'amari shi ne ɗan adam za a ɗauke shi a mai da shi gidan turbaya ashe ya dace kenan ga dukkan mumini mai tsoron Allah kada ya rubu da rayuwar nan ta duniya ya kasance ya fifita rayuwarsa ta lahira a kullum yana tunani mai yaya zai koma ya fuskanci ubangijinsa shi kadai kamar yadda ya zo shi kadai haka za a mai da shi zuwa ga ubangijinsa shi kadai an saka shi kabari shi kadai zai fuskanci ubangijinsa shi kadai zai ansa tambaya shi kadai a lokacin babu wanda ya isa ya kare shi saboda haka yake da muhimmanci dan adam ya tuna lahirarsa ya tuna mutuwa da abin da yake a cikin mutuwa ya tuna ranar da zai koma ya tsaya gaban ubangiji mabuwayi da daukaka Allah yake cewa dukkan mai rai sai ya tsantsani mutuwa lalle hakika ku bayi ana cika maku ayyukan ku abinda duk kuka aikata na alkhairi ko na sharri to ana cika maku sakamakon sa ne a lahira idan mutum ya ga yayi sharri a yau sharri ya same shi ko kaɗan wannan ba shi ne sakamakon ba sakamakon yana cin yana jiransa idan mutum ya ga ya alkhairi a yau ya ga alkhairi ya same shi ko shakka babu wannan ba shi ne sakamakon ba sakamakon yana lahira yaso da yawa za ka ga ma'aikacin gwamnati za ga ya saci dukiya ya tara ya tara ya tara ya yi ritaya ya zauna yana ci yana ci yana ci har dukiyar ta ƙare ya zo ya zama abin tausayi a tsakanin mutane sai yake tunanin kuma ai wancan abin da ya yi duka ga baki ɗaya kamar Allah ya manta shi ne ko ɗaya ubangiji baya mantuwa ilmu ha inda rabbi la yadillu rabbi wala yansa wannan talaucin da ka fada a cikin sa a karo na biyu da can kai talaka ne ba kowa ba ba a san ka ba ba a san komai naka ba sai ka zo kai dukiya daga baya kuma sai ka talauce to ko shakka babu wannan talaucin na biyu da ya zo in ka mutu a cikin sa Allah bai manta ba ta yaya ka samu waccan dukiyar ya aka yi kabatar kowane kwabo sai Allah ya tambaye ka ya aka yi ka same shi sannan kuma ya aka yi kabatar da shi ibn kasir yake cewa karkashin wannan aya Allah ta'ala yana ba mu labari labari ga mamme wanda ya shafi dukkan halittu ga baki daya cewa kowace da ce ta tsantsani mutuwa kamar faɗin Allah da yake kullu man alaiha fan dukkan abin da ke rarrafe a bayan ƙasar nan sai ya kare ga baki daya abin da zai saura shine zatin ubangijinka mai karamci ubangiji shi ɗaya wanda yake rayayye shine rayayyen da baya mutuwa da mutum da aljan dukkanin su za su mutu ga baki daya haka nan mala'iku za su kare gaba ɗaya su mutu haka nan mala'ikun da ke tallabe da al'arshin ubangiji sai ya zanto duniya gaba ɗaya babu kowa sai makaɗaici ɗayan nan guda ɗaya wanda yake marin jayi wanda ya ci nasara akan kowa shine kawai zai dawwama kamar yadda ya kasance shine na farko to kuma haka zai kasance shine na ƙarshe wannan aya tana tunasar da mu dukkan dukkan ɗan adam gabaki ɗaya tunasarwa ce a gare shi cewa lalle ya tuna ba dukkan abin da ke kan ƙasa lalle hakika sai ya mutu yayin da Allah ya hukunta ƙarshen numfashin da ran nan wannan maniyin da aka diga a cikin mahaifa aka halicce shi yayin da Allah ya kaddara masa yawan kwanaki da shekaru da awoyin da zai idan lokacin yayi shikenan sai rayuwa ta kare ga baki daya rayuwar bayi za ta kare ga baki daya sai ubangiji ya tayar da kiyama sai a saka ma dukkan bayi da ayyukansu ga baki daya da babban aiki da ɗan ƙaraminsa da wanda yake mai kyau da wanda yake mara kyau da ɗan ƙarami da ka aikata da mai yawa da babba da ka aikata da ƙarami ubangiji mabuwayi da ɗaukata duk zai bincike a kansa domin ubangiji baya zalunta bayi daidai da ƙwayar zarra shi yasa sai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ana cika maku ladar abin da kuka aikata ne ranar tashin kiyama hakika ya ku bayan Allah wannan rayuwa da muke rayuwa rayuwa ce wadda take kaɗan dubi yadda bayan Allah suke ta tafiya suna komawa kabari kullum mutuwa ake yi amma ba ta zama wa'azi a kanmu domin mu gyara ayyukanmu mu ribaci ayyukanmu da kwanukanmu mu ribaci kwanukanmu da rayuwarmu da ayyuka waɗanda suke na kwarai mu yawaita ayyuka waɗanda suke na kwarai muke bibiyar kwanakinmu da dalerakinmu da sauran abin da ya rage mana na ayyukan alkhairi tun kafin mutuwa mai yanke jin daɗi ta sha makance tsakaninmu da ayyuka waɗanda suke na ƙware hakika wani ma'abucin hikima yake cewa ka yi guzuri ya kai bawa a cikin rayuwarka ta duniya domin fa kai baka sani ba lokacin da dare ya kai tsakiya ko lokacin da yiri ya zo na hantsi kai ba baka sani ba za ka kai alfijir ko za ka kai faɗuwar rana so nawa nawa ne za ka iske cewa mutum lafiyarsa ƙalau amma kuma sai a waye gari ya mutu ba tare da wata jinya ba dobi abin da ya faru jiya jiyan nan hatsari nan a cikin gari wani zai ɗauka hatsari sai an tafi wani wuri a cikin gari ka duba mutum na wasu ka mutu ka duba yadda mutane suke mutuwa kullum mutane waɗanda suke masu daraja masu kima mutane waɗanda ake tsammanin cewa nan gaba za su gama wani abu kwatsam sai ka ga mutuwa ta ta kaskansu shi mala yake cewa so nawa mutum wanda yake rayayye lafiyayye za ka ga an kwanta da shi ba a tashi da shi ba so nawa za ka ga mara lafiya wanda kake tsammanin ba za ka je ka dawo ba ta ce ya mutu sai ka ga kuma gashi Allah ya tsawaita kwanakinsa ya ce so nawa za ka ga yaro matashi wanda ake fata nan gaba za su zama su ne shugabanni alhali an riga an sanya wato sai ka ga kwatsam mutuwa ta ɗauke su an kai su cikin kabari an rufe su so nawa za ka iske cewa ga amarya an riga an mata ado an mata kyakkyawar shiga tana shirin ta je ta haɗu da mijinta a cikin wannan dare amma ba ta sani ba an riga an saƙa likafanin da za a rufe ta a ciki kafin ta haɗu da mijinta so nawa za ka iske cewa mutum yana zaune a gidansa da safe gashi nan a mai lafiya cikin ni'ima da wadata da iyali amma kafin yamma sai ka ji an ce ya shiga cikin kabari wannan ita ce abin da ke gabanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi farga farga wadda take ta gaskiya ba farga irin ta jaji ba wato farga Allah ta'ala ya tunasar da mu ya ba mu yin ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ya sa alkhairi a cikin rayuwarmu sannan kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya albarkace mu ya sa kar duniya ta ruɗe mu ya bayan Allah ƙafafuwan da suka zame kuna roƙon Allah ta'ala da ikon su da buwayarsa ya Allah ta'ala ka kallamo ka kalle mu da idan rahama ka sa albarka a cikin rayuwarmu waɗanda duk suka mutu ya Allah ka gafarta musu waɗanda duk suka mutu ya Allah ka gafarta musu Allah ka karɓi tubansu ya Allah ka sanya kabarinsu ya zanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ya Allah ka kare su daga azabar kabari ya Allah ka gafarta mana gabaki daya ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a cikin wannan rana domin Allah yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله
الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة